jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta to shine mala yace wa harafi amriha kai uban nan na yarinyar nan sai da ya rikice game da lamarinta yana ta tunanin to wai yanzu wane ne ya dace da in ba nan duk wanda na gani sai in ga to wannan yana da tarbiyyar da tsakanin da Allah za a ba shi yarinyar nan ya gama rikicewa tsaf duk ustazan gari sai ga wannan yarinyar gaskiya ustazancin su ma ba da gaske suke yi ba ita ko da gaske ustazancin take so a yi ta za a ba su jama'ar musulmi kun gane na biya muku a wurin nan yarinya ce a unguwanmu wani ya je ya fara nemanta da daga lallan wannan shi da gemun shi yarinyar nan ashe tana neman da gaske ne wa zai taimaka mata bin Allah wallahi tashi yaje yana zuwa aika ta fito ka gaisa to tsakani da Allah ne aure nake nufi ba wani abu ta ce ba matsala dama mu tabayyin muke nema kuma in zai zama alkhairi ce addu'a Allah ya tabbatar kuma assalamu alaikum ta duniya sai yaushe ya ce sa da kanka zan dawo juma'a yayi ya dawo ya sallama ta fito ana cikin zance ta ce to kani gemun nan na kaɗan gyaggyara shi da Allah duk kaɗan abin nan yana koma gida sai ya gyaggyara rannan sai ya dawo ta ce ai ka ga ya tsawo da Allah kaɗan rage mai tsawo mana sai ya koma ya rage rannan ya dawo ta ce to lani dai ka ga gemun nan ma ne da Allah ka yanke shi da ya koma sai ya yanke yana dawowa ta kalle shi ta ce inna lillahi wa inna karka ƙara zuwa mana gida munafikin banza munafikin mutum kai ne yanzu zaka taimake ni bin Allah hijabi na da ke jan ƙasa duk ran da na sama da shi kai zaka ce in bayyana da shi yanda yake in na kawo shi gwiwa ai cewa zaka yi in mai da shi cibiya daga nan zaka ce in mai da shi nono wata ran cewa zaka yi mu fita ba hijabi karka ƙara zuwa gidanmu munafikin banza munafikin mufi tabka ba mutane ne kai ne goma ta tsiya shikenan kaga yarinyar da kanta ne take neman wa zai taimaka mata bin Allah ta ce ka gyaggyara gemu sai ka ce ke tsaya ni fa dalilin wannan gemun ne na zo wurin ki kin san addini ne a wurina koko in dai ke ba mai addini bace me ma zai sa a bani shawarar neman ki sai ce ya hakuri dama gwada ka nake to yi sai biye mata a inna kai da kunna amin kaɗan ma ya gani Allah kyauta kun ga wannan na ba samari nike dan kai ma kana iya zuwa wani wata ustaziya ta ce to kai ma dan daga lallan wannan na kamar zaka tsallaka wuta ko wannan kanin ka ne wai da Allah ka dan saki shi bare so ka ni ba san gani irin wannan zai ka tawon shikenan sai ka biye mata ashe ita da gaske take imanin kai ne kake da wasa sai ka zo kishi kasa kuma ta kyawanka an yi tun zero hasirar duniya wal akhira Allah kyauta to uban da ya rike cewa zai aura ma yan nan wa kana lahu abdul hindiyun to sai dai tunda sarki ne mai martaba ne yana da wani bawa dan kasar indiya aswad baki ne bakar fata ne ismuhu mubarak sunan shi mubarak shi bawan kuma bawan na shi ne martaban wa kana lahu ashjarun uban yana da gona ta itatuwa da irin mangwaro gwaiba da bilai da sauransu uban yana da gona da ke dauke da irin waɗannan itatuwan wa basatin da dai sauran gonaki haka na kayan marmari da sauransu fakala ne zalika al'abdi rannan sai sarkin nan mai martaban nan ya ce ma wannan bawan nashi izhab il basatin je ka wannan gonar tawa gonakin nawa wahtar samarha je ka kai min gadin ɗayan itatuwan kar ka bari a je a rinka ɗiban min ban sani ba je ka ka kiyaye min ka kula min da gonar sama da ilaiha shi wannan bawan mai suna mubarak sai ya kama hanya ya tafi gonar wa kama shahareni can ya zauna a gonar har wata biyu mai gidan shi ya sa shayi je ka can kai gaji sai ya tafi wata biyu yana gonar ثم جاء سيده rannan bayan cikar wata biyu mai gidan nashi sai ya taso ya zo kilisa gonar an gane ko yulqi nazarhu ala basatinihi sai ya rinka jujjuya idan shi haka a itatuwan da ke gonakin nashi sai ya dinga kallo ya kalli wannan ice kalli wannan ice wajalasa ta ta shajaratin basiqa ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya katuwa haka ya samu inuwa ya zauna ya kudur raha li nafsi yana kokarin hutawa saboda amfanin kanshi ya dan samu wuri dai irin yadda ka san masu mulki na yi da samu wata inuwa dan wani gado ya kwanta kawai ya rinka kallon gonar shi kawai yana jin daɗi duk ƴaƴan itatuwan cikin ta nashi wai ma'ilu tarfahu yana jujjuya idansa fi hadhihi simar liyani ay ko menene fi hadhihi simar fi hadhihi simar al yania a cikin waɗannan ‘ya'yan itatuwa waɗanda suke nunannu in tafata sayidu ila mamluki da ya kalli ‘ya'yan itatuwan ya ga alama kamar ga wasu nunannu can sai ya juya haka an gane ko ila mamluki ya kalli wannan bawan nashi mubarak wa qala lahu yace masa ya mubarak kai mubarak yace na amzo itini bi kafatin min al inabi je ka katso mun tushe daya na ɗayan inabin nan je ka katso mun tushe daya an gane ko shi kenan sai ya tafi wata na wala sayyidu habbata min ya je katso yana zuwa ya bashi sai ya ciri ɗaya na inabi daga cikin wannan tushe da aka katso mai fa idza huwa hamid yana sawa a baki ya gatsa sai ya ji ashe ma bala'in ami gare shi ba daɗi bai buɗe da sam an gane ko fakala sai ya buɗi baki ya ce wa bawan ya mubarak kai mubarak innaka ataita ne bi kitafin hamid ka zo min da ɗan ice ne mai tsami wannan akwai tsami bai nuna ba ta ci ni daga da haza je ka katso min wani wanda ba wannan ba mai zaki mai daɗi za ka katso min kaji ko fa ko fa asri fa asra mubarakun marratan saniya to mubarak sai ƙara tafiya da gaggawa karo na biyu fa ja'a bi qatafin ya ƙara katso mai wani tushe an gane ko ya kara katso mai wani nono haka an gane wa nawalahu iyahu yana zuwa sai ya mika mai gidan nashi fa kala sayyidu min shi mai gidan sai katso wani ya sa a baki ya tauna fa wajadahu hamidan sai ya kara samun kakkarka ai bala'in tsami kuwa an gane ko wa huna anan ne kadal ghadabu yastawla ala sayyid fushi bala'in fushi ya so ya mamaye zuciyar shi shugaban nasa sai ne ya ɓata rai laula ma ya tahalla bihi min alhilmi ba dan abin da ya adantu da shi na juriya da tauriya da hakuri ba Allah ya sa mai gidan nashi yana da hakuri amma gaskiya ya fushi wal anar kuma yana da bin abu a hankali in abu ya faru baya saurin hukunci sai ya ba a hankali ya gane gaskiyar magana an gane ba da haka ba sai kifa mai mari ka zo da mai tsani na ce je ka katso mai daɗi kuma ka ƙara katso mai tsani sai kifa mai mari ce da gangan kai kenan an gane faka tama gadabahu to anan ne kokarin kama fushinsa wata jaha ila mubarak ya ƙara juya sai kalli bawan nan nashi mai suna mubarak ka'ilan yana ne ce masa lima lam ta'tini bi qitafin hulul wai dan me kake katso min dan me kake zuwa min da da dan ice mai daɗi mai zaki wal bustanu bayan gonar tawon mamnu'un tankama take min jami'il alwan kowane irin nau'i na dan ice mai daɗi ga su ina hangowa dan me kake ka tsomin mara daɗi wa yajibu mubarakun bi sirikin qa'ilan anan ne shi mubarak ya ansa mai tambayar da gaske da gaskiya yana mai cewa mai gidan nashi ya sayyidi ranka ya daɗi mai gidana ana la a'rifu al-hulwa fihi min al-hamid wallahi a gonan nan bana iya bambance wani ɗani mai daɗi wanne ne mai tsami ba zan iya ganewa ba wasta garaba sayyidu hadal qawl mai gidan sai yana bala'in mamakin wannan magana a watan ka bi a gonan nan ka ce ba ka san mai daɗi a cikin gonan nan ba mai gidan ya ce amilul bustan ma'aikacin cikin gona wata biyu la yufarriqul hulwa min alhamid ya ce bai iya bambanta mai daɗi da mai tsami thumma faraha mubarakan anan ne mubarak ya ƙara buɗe baki fi hada ku ako game da wannan magana ka'ilin ya ce a sun masaraha mubarakan kaga mubarak shine maf'uli aiko sai ya daka wa mubaraku tsawa shi sarkin sai ya daka ma bawan nan tsawa fi hada kan wannan magana ka'ilan ya ce ma shi mubarak shi sarkin kenan ya ce laka shaharan fi bustan watan ka bi fa a gonan nan wala ta'riful hulwal min hani ka ce ba ka iya bambance mai daɗi da mara daɗi fa akhadha mubarakun yu'akkidu li sayyidihi anan ne mubarak ya ƙara tsayuwa yana ƙarfafa magana ga mai gidansa wa yuqsimu lahu yace na rantsi da Allah annahu yace shi la arful hulwa bai san mai daɗi ba mai zaƙi ba min alhamid a gonan nan bai gane mai zaƙi da mai tsami li'annahu ya ce domin shi khilala hadhihi mudda tsawon wata biyun da yake yi a gonan nan lam yazuk min albustani samaratan wahida ya ce wallahi ici dan ice daya ban taba ɗanɗana wani jiya yake ba wata biyu din nan kowa kada kai ce saboda ya san ishi aka sa kan sai ne Allah ko wanda ya faɗo da kai shi ai ka ɗanɗana ka ce to ai ta nan za ka gane an rasa 'yan maza duk 'yan mata ne yanzu to kun ji ko ya ce domin shi a tsakankanin wannan wata biyu ɗin bai taɓa ɗanɗana a gonar wani ɗan ice ba ko da ƙwara ɗaya ɗanɗanawa bai taɓa yi ba wa zada tigrabu sayyid min kalami haza mamakin mai gidan nashi sai ya ƙaru akan abin da da yake na mamaki da yana mamaki to amma wannan maganar sai ta ƙara sashi mamakin yaron nan ka'ilan yana mai ce ma yaron awalam ta akun minhu kana nufin wata biyu nan baka taba cin wani wani dan ice a gonan nan ba wata biyu baka taba katsa ka ci ba kana nufin wa'ada mubarakun mubarak ya maimaita magana ya koyi yana cewa mai gidan bi bisata cikin natsuwa da sakin fuska yace ranka ya dade innaka amarta ne bi hibzihi ka ce ne in maka gadin gonar walam tasmahli amma baka dan yi min sauki bil akli minhu ina iya katsar wani abu a cikin in ci ba ni baka ce ban iya ci ba ka dai ce in yi gadi kuma ne gadi amma ai baka dan sassauta cewa in na na dan iya ci ni baka min wannan saukin ba ai fa ana anfudu ma amarta ni bihi ni ko ina aiki da abin da ka umarce ni na zartar da umarnin ka ne ka ce in yi gadi to gadi kuma nake wa ma kuntu li akhuna fi malik kuma ni ba zan taba ha'inta ka a dukiyarka ba in ha in ce ka ba zai yi ba wa ukhalifu amraka in saba ma umarnin da ka bani ba zai yi ba amma in kana ganin ba haka bane wallahu ta'ala la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama in ba haka bane ai babu wani abu da ke koyuwa ga Allah a nan cikin ƙasa bare can sama in hanna ci shi Allah ya sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan yaran bawan Allah ne ta ajaba sayyidu min rau'ihi alam ne shi wannan mai martaba yi mamakin gaske game da tsantsainin yaran nan wa amanati kuma ya mamaki game da rikon amanan yaran nan wa sidiqihi kuma ya mamaki game da gaskiyar yaran nan wa dinihi kuma sai kula wa yaran nan dama haka yake kula da yake da kula da addini an gani dan duk wanda bai da amana fa bai da addini in ba ka da amana to da an yarji da an zo ana rijistar masu addini karfa ka in ka ga ana layi dubu can wani layin tunda baka da amana baka da addini la dina liman la amanata lahu ko ba ka annabi yace ba ba addini ga wanda bai da amana a shayarin nan mai addini tun daga shi da amana Allahu akbar fa adraka sayyidu qalilan to a lokacin ne shine gidan bawan nan ya dan yi kasake na wani dan lokaci kaɗan haka fata da ila amrin sai ya shiryu ya gano wani abu ya shiryu ya gano wani al'amari karraba fi nafsi wanda dama abin na cikin ran shi yana ta tunanin wani abu to ga dama ya sama fa inna ibnatahu jamila domin ya dan nan tashi ne azababban kyau san kowa kin wanda ya rasa Allah ce danna biha ala ru'asa wanda yake aurar da ita yake ba da ita ya rowarta ga sarakunan birane wa sahaba sara da waɗanda suke masu arziki to wannan yar tashi da ya hana waɗancan lahiya khairu hadiyatin sai ya tunani a kwakwalo shi to ai wannan yarinyar ita ce mafi alherin kyauta yuqaddimuha da ya kamata ya bada ita ila hadal insan al'amin kyautar da ya kamata in wa bawan nan nawa shine kyautar yan nan tawa ya kamata in aurar da ita ga wannan mutumin mai aminci a mai kyawawan ɗabi'u mai daɗin hali lakin sai dai malama ta ce hal ya dudu a kabatin fi itimami hazal mashru shin don Allah ku diba a ɗanyi wani branch haka hal ya jidu a kabatin shin kuna jin uban nan na yarinyar nan zai iya haɗuwa da wasu matsaloli fi itimami hazal mashru cikin sa kan shi cikin wannan abu da yake so yayi kuna jin zai iya haɗuwa da matsala ta ina yarinya kuna gaba za ta yadda ba ko ko kuma uwarta ko ko shi dan shi zai zo ce mai haba kana mai martaba bawa za ka ba ya ko ko kuna ganin shi yaron ne za a samu matsala da shi to yanzu dai magana ita ce ta ina ce ake tunanin za a iya samun matsala ta yaron ne yana ganin a haɗa shi da wanda ta fi ƙarfin shi anya in ya yadda bai zama mahaukaci ba ko ko yarinya ce za ta ga amarasa wanda za a bani sai bawa kuma bawan ma baki to yanzu dai kowa ya auna ya aunuwa kwakwalwarsa a ina ne yake tunanin za a iya samun matsala Allah kyauta to yanzu dai bari mu ci gaba da karatu kada ya kunu zalika ita da kanta malama ta ce gaskiya za a iya samun matsala a wannan auren da uban nan ya tunanin yin shi wannan aure da uban nan ya tunanin kulla shi gaskiya za a iya samun matsala to amma ina ne matsalar to a ciki zamu ji walakin sai dai shi uban in har ma da matsalar da ya tasan makulla abin ya fa'inu billah kawai sai ce Allah ka taimaka Allah ka taimake ni a auren nan ba matsala yasta'inu billahi ta'ala ala tazlimil akabat duk ma su matsaloli da za su taso sai ya roki Allah akan Allah ya sauƙaƙe su kasa zama matsala waɗanda za su hana yin abin nan fal tafata sayyidu ila mubarak shi wannan mai martaba sai ya waiwaya haka sai ya kalli ba wannan nashi mai sura mubarak qa'ilan yana mai ce masa ya mubarak kai mubarak inni astashiruka fi amri so nake in shawara da kai kan wani al'amari tashir alayya bima tara don Allah ka bani shawara game da abin da ka ga yafi dacewa fa in yi ra'aitu kaza akalin naga kana da hankali warawiya kuma naga kai kana da tunani fa qala mubarakun sai mubarak yace rahmaka ya sayyidi Allah ji kanka Allah ja kwananka Allah ya tsaita mana rayuwarka yaranka yaɗe ya mai martaba ana abdun mamlukun laka ni bawa ne kuma kai ne ka mallake ni famurni bima turidu duk abin da kake so umarce ni na shawara in na sani zan bayar an fudu irada ta kani ko zan zartar da abin da kake nufi ba matsala hasbat tiba a ce gwargwadon iko na zan yi abin da kace qala sayyidu sai shi ranka yaɗe mai martaba sai ce na'am to na ko ji daɗi da wannan magana taka fa ana li bintun ce ka ko ina da wata 'ya hiya ayatun fil jamal watan aya ce ta Allah a wurin kyau ayar Allah ce in dai a kyau ne wannan yar aya ce ta Allah duk wanda ke sai ga ya mai kyau to ga ta nan jama'a kun gani amma irin wanda ya ce za a aura ba to in ba dai Allah ba ya isa ya sa ta yadda sai kuma uban da ya tsaya tarbiyyar ɗansa yana da yaƙini ya san ba zai samu matsala ba tunda ya tarbiyyar ta amma mutum ne ka gani na kirki ya maka magana yarsa amma ka san yar ba irin shi take so ba dan bugalo take so ka shigo gidan sai kai ta kewaye kewaye kai ta tunanin ta ina za ka faro shawara da uwar kai ba za ka iya gaya mata ba dan kafin ba za ta yadda ba yar kai ka yabe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to kun ji wal kamal kuma Allah ya mata siffa ta kamala idan ta ido ne kunnanta daidai komai nata daidai an gane Allah ya mata siffa ta kamala irin siffar da bahaushe ke cewa son kowa son wanda ya rasa sai dai haƙuri da ma kun gane Allah kyauta to shi ne ya ce wa kada khatabaha kasirun min ru'asa kaga da yawa cikin sarakuna na kasashen duniya sun aiko neman aurenta wa zu'ama da waɗanda jagorori ne a wasu ɓangarori na duniya da sun aiko suna neman in aura musu yan nan to wa ashab ko wa ashabul jah da waɗanda Allah ya wa daraja a cikin mutane wa sarwa da kuma kuɗi duk sun zo suna neman auren yan nan wa qad hirtu fi tazwi fi amri tazwijiha sai dai gaskiya na rikice game da al'amarin auren da ita an gane wani man utiha wa zan bashi ita fashir alayhi fi hadha al-amr dan Allah ba ni shawara ni na rikice cikin su na rasa wa zan aurawa ba ni shawara wa kake ga ya dace akwai alhaji wani ya turo akwai mai martaba wani ya turo akwai honorable wani ya turo ya turo akwai his excellency wani shi ma ya turo akwai wani duka ga suna a razan birni duka sun turo amma ba shek wani ba shek wani ba ustazu wani ba ustazu wani tunda su shek da ustazu irin wannan macen tafi karfin su su bayan Allah ne su ba ruwansu su ta malamai suke nema gurguwa ko makauniya ba ba haka ake cewa ba da ban ka an ce ta malamai za a ganta wanda aljanu ne suka malkwaye ta Allah kyauta to shine yace kala mubarakun yaron nan sai buɗi baki yace mai martaba ya sayyidi ranka yaɗi mai martaba mai alfarma mai gida kana nasu fil jahiliya ni na san a karatu da ne na addini mutane kafin zuwan musulunci ya ragabun asla su suna neman yace mai asali wannan da wadda take mai dangantaka na jini manya yar ranka daɗewa ne yan mai martabawa ne to kuma in aure suka ta san mai yi wa 'yarsu su ma suna neman mai asali ne waye dan manyan mutane waye in an faɗi gidansu an san shi eh wal hasab sannan suna kallon kuma dangantaka wal yahudu wan nasara amma su yahudawa da kiristoci yargabuna fil husn fil husn wal jamal su suna son kyakkyawa ne da wanda Allah ya sa ya wuce ita shi bature yana da wannan shi ya fi san mai bala'in kyau ya mace kuma yan gayu da na kun gani shi yasa ka ga cikin tura duk wanda Allah ya mara rashin kyau a mata to ta kaɗe sai ta tsoho ba wanda zai aure ta an gani su ko mutanen jahiliya kaji in sun tasan ma'aure su yar manyan mutane suke nema wace ce yan dangi kun san waɗannan mutanen da mubarak yake nufi su ne laraba ɗabi'a su ce haka yar dangi yar manyan mutane abin da ya haifan ma daga larabi haka shine tun a jahiliya yana da tsokana fada to in ya auri yar dangi yar manyan mutane in ya tsokano fada kaga za a cire mai shi ko bature dama wawa ne shi ne yake neman mace saboda kyau kawai za ka ga in yamma ta yi sai ta wanka ta ado sai ya ta gaban mota kawai a je wani shopping complex idan aka je kawai sai ya tsaya a cikin mota sai ta fita ta shiga shagon sai ya rinka kallon waɗanda ke zaune a iriyar wurin idan ya ga an tsaya mata ido yawa to bukatar shi ta biya ke shi ko ba yahude shi kuma tunanin shi kuɗi in ka ga ya auri mace to ɗar masu kuɗi ce ko tana da kuɗi jama'ar musulmi kun gani shi kuma ka ji lashi tsiya don ya cuce ta Mm. to ya ce su suna son kyakkyawa ce kuma ‘yar gayu wa fi zamanin rasulullah amma sanda musulunci ya zo zamanin annabi mutane a lokacin musulmi ya rabu na fiddini in sun ta samu auren da ‘yarsu suna kwaɗayin haɗa ta da mai riƙon addini ne wattakawa mutum mai tsoron Allah sai ya ce wa fi zamanina amma kaga a wannan zamanin kuma namu kaga tabi'i ne fa tun a cikin tabi'ai ya ce yargabun almala mutane a yau su kwaɗayin su wurin aure su ba da yarsu ga mai kuɗi walja wanda ke da makami matsayi daraja a cikin mutane irin shi suke so su ba yarsu jama'a kun gani faktar minastika a cikin waɗannan maganganun ka zaɓa wa kanka wani bintika ka zaɓa ma ɗarka min na ashiya daga cikin waɗannan jerin jiyar abubuwa da na kawo maka bashi ita wanda ka so a tsarin nan ɗauɗarka ka bashi inda da hankali ne kai ka gani ga da yadda kowa yake an karanta ma kana sayi da yasgi ila mubarak shi ran kai daɗin nan sai ɗan karkatar da kai haka yi ka sake yana dai ta kallon mubarak fawaje da fi kalamihi hikima sai ga akwai wata irin hikima an gane ko a cikin maganar wannan bawan ya ajizu an hanfusaha malaman da ake ga masu fasaha ne wallahi ta gagare su irin wannan magana ka je kai musu tambaya su shirya maka magana irin haka kan aurar da ikka wallahi manyan malaman da ake ga masu fasaha ne wannan magana ta gagare su ba da shawararta wal hukama da waɗanda ake ga ƙwararru ne a rayuwa masu hikima fazdada biha hubban lahu sai shi sarkin nan game da yarinyar nan sai ya ƙara bala'in son aurenta tsakaninta da yaron nan wa ta'alluka kuma zuce shi ta ƙara ratayuwa da son yaron nan sai fa ya aura mai ɗan nan fakala sai ce ya mubarak sai mubarak ya ce na'am inni ragibu fid din to ni so nake in aurar da yan nan ta ga mai addini kaga Allah ya ce ci uban so nake in aurar da ita ga mai addini wa taqwa kuma ina son aurar da ita ne ga mai tsoron Allah thumma ardafa yaqulu sai kuma ya ƙara ce masa wa inni wajadtu kaza dinin kuma ni naga kana da addini fa wa amana ga kada riƙon amana wa taqwa ga kada tsoron Allah wa inni azantu ala an uzawwijaka biha to ni dai na gama yanke shawara zan auren maka da yarinyar nan kala mubarakun sai mubarakun ya buɗe baki ya ce ya sayyidi ranka ya daɗe mai gidana yallaɓai mai alfarma inni abdul rakikun ka san ni bawa ne kuma ko yanci na wani bangare baka bani ba fitik bawa ne ɗari bisa ɗari ni naka wa kadistareta ni bi malika kai fa ka sa kuɗi a kasuwa ka siyo ni ba kai fatar da mutukali ya za a yi ka ta yadda da aure ta yadda ka aurar da ita gare ni hadaran kai daɗe wa kanar hadihi hiyal aqaba wannan ita ce matsalar da dama uban yake gudu wannan yaron su ya bada matsala shi ne za a samu matsala da shi dama shi uban ku tsaya ku ji saboda yadda ya tarbiyyar yar ya san ba zai taɓa yiwa ya ce ba ta ce ba haka ba ya kuma san wace ce uwar yarinya ba zai wa a ce ya ce ga wanda zai aurar da ita ba wai ta ce ba ya san irin uwar da ya aura jama'ar musulmi kun gani dan duk wanda ya ce rariya ya san za ta zubar da ruwa an gane akuya kuma dama akuya take haihuwa sanuwa sanuwa take haihuwa tinkiya tinkiya take haihuwa ko rabu inda ko akwai gaba ta sha ruwa in ta baya ta zo nan take sha in dai ka auri mace yar arziki irin albarka mai mutunci da sanin ya kamata to sa'ido ka ga wace ya za ta haifa maka amma dama da kyar kake murɗa uwar to murɗa yar kuma sai ya gagare ka tunda da kyar kake uwar to wannan sai ta fi ta murɗewa saboda haka shi yana da yaƙini dan ya san waye uwar ba matsalar da za a samu da ya kai mata labari kawai mara bala ne an yarda ya san bai da matsala da yar da ya kai magana kawai mara bala ne ta yarda ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a kun zo an samu tangarda a cikin tarbiyyar al'ummar mu ko to shine yace allati jalat fi fikri wannan ne matsalar da take ta kai komo a tunanin shi wannan mai alfarma din walakin lahu sai dai duk da haka shi kana ya hidu fitnatihi salaha yana da yaqini game da yarsa yar arziki ce wa taqwa kuma yarinya ce mai tsoron Allah aidan bayan yar arziki ce kuma ita mai tsoron Allah ce ila janibi jamaliha bugu da ƙari gata da bala'in kyau gata da halin kirki yar arziki ce ga ta da tsoron Allah bugu da ƙari wannan yar kuma ga ta da azababban kyau liza dalilin wannan kana amaluhu qawiyan fi istijabati matihi li raghbatihi sai ya zama gurin shi ya zama mai karfi akan ansawar yar shiga abin da yake mata kwadayi bai da tsoron komai ya san za ta ansa an gane ko shine mala yace wari ko ورضاها في الزواج ممن ارتداه لها kuma ya san wannan in za ta yadda wurin aurar da ita da ubanta zai yi ga wanda ya yadda mata ya zama mijinta wata jihar sayidu a nan ne mai gidan ya tashi ya kama hanya wata jihar sayidu ila mubarak a nan ne shi mai gidan ya juya ya kalla shi mubarak din fa'ilan yana mai ce masa ittabini don allah zo mu je biyo ni a baya zo mu je biyo ni a baya wa dakhala baita sayyid suka je har gidan mai martaba suka wuce tare suka kutsa suka shiga gidan wa biduni muqaddima ba wani babu wata muqaddima da shiga gidan kaga kai ne sai ka fara to da Allah na zo da wani jawabi ne amma ina roko Allah dai ya sa kar a samu matsala a inna alhamdulillah duk kai ta wani ina hamdu wa nasta'imu kai ta wata muqaddima kana tasha tale tale a a shi yana shiga ba muqaddima wala tawassulin ba kuma wata magana ta kamun kafa wai dan ta yadda sam kala sayyidu da shiga shi mai martaba sai ya ce libnati ya ce wa yassa yabnati ya ke yata isma'il saurare ni da kyau inni ra'aitu hadha al-gulam taqiyan yaron nan na same shi mai tsoron Allah ne na ga yaron nan mai tsoron Allah ne aminan kuma amintaccen yaro ne salihan kuma yaro ne mutumin kirki wa inni ragibtu ni na gama yanke shawara na yi kwaɗayi an uzawwi jaki min in auren da ke gare shi na gama yanke shawara kawai zan aura miki shi an gane ko ba ma ra'ayuki me kika gani faɗi sai shiru kawai me yana kira yanke fadi ma za a jabar abaha dan Allah mai kake tunanin yan nan za ta ansa wa ubanta da shi wace ansa kuke ga za ta ba ubanta ba zai ba ko za ta jaba ba bawan na gidan nan shi da hal qalat lahu shin kana tunanin ce ma uban ta yi ana zatul hasabi ni fa yan dangi ce wan nasabi gashi ni yar manyan mutane ce ata zawaju min hadal abdul khadim kana tunanin ni ne baba zan auri wannan bawan mai mana aiki a gida hal rafadat amra abiha ko ko watsi ta yi da wannan umarnin uban nata ma da a ce hazalika tara da za ta iya haka ta cewa ni ban yadda ba za ta iya ko ba za ta iya ba to la kada jabat abaha alal fawri bi qawliha ta an samu ubanta da gaggawa jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku dibi wannan yarinya ku dibi irin yadda aka siffanta yadda take jama'a kun gane a kwakwalwa ka auno irin yadda take jifa matsayin ubanta ku dibi matsayin ubanta an ce duk ni'imar rayuwa Allah ya mai kuma mai martaba ne ta ɗaya ba ta biyu ba jama'ar musulmi kun gane wannan Allahu akbar amma kuna jin abinda wannan malama ta ce kuna tunanin wai ɗan nan ta yi watsi da wannan lamarin uban nata ne tare da za ta iya haka an gane ko laqad ajabat abaha alal fauri da gaggawa uban na gama magana sai ta ansa mai bai kaule ha da cewarta annabnatuka ai ni ɗaya tsakka ce baba wa amri ilaika gaba ɗaya al'amari na ayyana hannunka ne an gane wala asika abadan har abada ni ba zan yarda in saba ma ba ba wala ukhalifuka kuma ni ba zan iya saba ma umanninka ba wala wa ana arda bima rajitahu li ni na yadda da abin da ka yadda min ya zama shine mijina ba ba daura aure kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ke mumina kin ji irin yanda muminan farko suke wannan karatun da muke ba ga mata can na jiyo mu ba alasa haka suke to in ko ba haka suke ba ya kamata su kokari su zama haka ba haka bane jama'a kuma ba ana karatun nan ne kawai dan aji ba a ce Allahu akbar a a a gani a kasa jama'a kun gani wa kazalika wafaqatil ummu ala zalika wallahi kun ga wannan maganar a gaban uwarta aka yi haka nan uwarta ta muwafaka da su akan wani ta ce alhamdulillah kai amma ko an kyauta ai ko ka zaba mata miji da ya dace alhamdulillah alhamdulillah ai abiyai nan ta ce uwar ka ji magana da ta yi maimakon ta burke ta ce amma wannan wani irin wulakanci ne amma wannan wani irin cin mutunci ne to kaji dan wata take so a ɗauko a ɗaura ma yar da ɗan aljanna da kulli sururin da dukkan nuna farin cikinta wadda inanin da kuma nuna natsuwarta a zuciya wannan ya dace da a ce zama mijin yata ya yi daidai watan mazawaj haka nan aka ɗaura aure aure ya gama cika irin yadda ake son ganin aure a tsarin musulunci wa'asha suka je suka zauna suka ci gaba da rayuwar aure sa'idai ne a cikin arzikin rayuwa ita da shi muwafiqai ne suna masu dacewa da bin shari'a a auren walam tambi fatratun ala hadha zawaj ba a samu wani shekaru sun wuce ba akan wannan aure hatta rizqa har sai da Allah azurta su bi maulidin da wani da sammayahu suka sa mai suna Abdullahi suka sa mai suna Abdullahi sunan da Allah ya fi so ya ji an sa wa ɗaki na washtahara wannan yaron ya shahara a musulunci a wurin malamai duk inda ka zaga in dai ka faɗi sunan shi to an san shi shine Abdullahi ibn Mubarak Abdullahi dan Mubarak wallahi kun ga wannan yaron duk majalisin karatu in dai mutum ya fara karatun addini to ya san waye Abdullahi dan Mubarak sai da ya zama malamin da ya kura kowa ka ji auren da aka yi da uwarsa an gane ko al-ma'ruf inda ulama wanda sananne ne a wurin malamai wa salihin da mutanen kirki bi zuhudi yaro ne mai taka tsantsan da duniya wa taqwa yaro ne taso ne bala'in tsoron Allah wannan muna faɗi ne da Hausa ba haushe ne in zai yaba abu sai ya ce bala'in kaza wa taqwa yana da bala'in tsoron Allah wal ilmi ga ilimi to ai dama bari ku ji shi yasa ne waɗancan maganganun bare ya fa ba za ta gudu ba dan ta yarrace bayan da za a yi uban shi zama mai tsoron Allah ya kuma tarbiyyance shi kaga yaron na ya tashi ba ya zama ba mai tsoron Allah ba amma magruba ta yi kin tare yaron gida ko bayan isha kin ce ga tanan ga tanan ku sun ce ta zo mu jita ke to yau ta tsuniyar gizo ce da koki ki dinga shimfiɗa ƙarya sai kin gama ki ce ma yara koron gos kan kosu ba dan gizo ba da ta yi ƙarya tsohuwa da ita sai ta ce ma yara dama can ƙaryar da giggilla mu to shi kenan daga ranar sun gane ke makaryaciya ce don kin ce kin giggilla ba haka bane jama'a haka ne yaron nan ba zai taba zama mai tsoron Allah ba in dai irin ki ce zaki tarbiyarsa zai tashi a makaryaci ne jama'ar musulmi kun gani annabi hadisin muslim aka tambayi manzon Allah yana zaune zai mumini ya zama matsoraci ce zai mumini ga tsoro to zai mumini ya zama maroci annabi ya ce zai ga muminanci ga rowa zai mumini ya zama makarici annabi ya gyara ce ba zai yi ba sam mumini da kaya ba zai yi ba to kin ji ke ba mumina ba ce to tun daga inda kika shawo naki tarbiyyar wurin da rashin muminanci yake kuma aka kike tarbiyyar 'ya'yan nan za su tashi a ba muminai bane jama'a musulmi kun gane yawa ce mata ba za su iya tsara tarihin manzon Allah ko sahabbai ba irin yadda ake tsara tatsuniya a rike ta da Hausa kawai a zaunar da yara a ce to yau ga karatun da za mu yi muku ko ga ta nan ga ta nan ku ta zo mu ji ta sai ta ce to yau dai tarihi na manzon Allah ne auren shi da Khadija ki shirya labari da Hausa ki rike ki sa su rike shi a haka kina gama kina iya cewa to kurkus kan kusu ba dan gizo ba sai ki ce da ne ƙarya to duk gaskiya na gaya muku wannan ba ayin tafiya ba ce an gane to nan ba za ki ce ba dan gizo ba sai ki ce ba dan manzon Allah ba da ne ƙarya dama duk labarin da na gaya muku ba ta gizo ba ce duk gaskiya ne ina ma da a ce ma tun da za su canza Allah ya kyauta malam ya ce wa hadihi kun ga irin wannan aure da aka samu irin wannan dan samaratu sam'i shine amfanin sauraron da ƴaƴa ke ma iyaye Allah zai haifar da ɗa irin wannan ɗa nagari wa ta'a kuma shine sakamakon yi wa iyaye ɗa'a min al-ibnati li abiha da'ar da ya ke ma mahaifinta wa kazalika samaratul amana kuma kun ji amfanin riƙon amana ta samo da wani bawa mata yan babban mutum an gane ko to don Allah bari a ɗanyi wani debate shin abdullahi dan mubarak abu shi mubarak shin shi ne ya sa'ar mata ko wannan yarinya ce ce sa'ar miji to amma waye fi sa'a a cikinsu waye fi sa'a a cikinsu cibiya in ci bane a kanaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to kuma kun san abin da ake nema a nan shine ka koma gida yanzu ka zauna tsakaninka da Allah ka kalli matarka tsakaninka da ita zama ne na tsakanin mubarak da matar shi jama'a kun gane kuma irin auren da aka yi tsakaninka da matarka ka kalli tsakaninka da Allah irin yadda aka yi wannan auren ne addini asali ta kalla ita addini ka kalla asali kai don an samu wannan tangar ya za a yi a gyara shine tun da Allah ba ku ƴaƴa ku tarbiyyar su sai a kokari a kansu irin wannan gyaran yanzu to wa kazalika samaratul amana wannan na daga cikin amfanin riƙon amana da yake samarwa wanda ya rike ta shine zaka iya tsintar dabi a kala dalilin riƙon amana ka auri yar babban mutum an gane kuma ce maka biyayya ba saɓawa ko ɗugu Allah ce kana ya tahalla biha mubarak wanda irin wannan amana ce shi mubarak ya adanti da ita ujjilat lahuma kaga inda Allah ya gaggauta musu wannan sakamakon tun daga duniya shine fi duniya ita kun ga irin ɗan da aka bata shi kuma kun ji irin matar da Allah ya bashi qabla al-akhirah wannan fa so mun tabu ne kama aje lahira ne wannan ka duba littafin almar'atul muslima amama tahaddiyat ya musulma a fagen kalubale dan tura suna ganin ya musulma a yau bata isa ba kawai to sun ji irin yadda mu matan musulmi suke ɗaɗan musulmi ga irin yadda muke musu tarbiyya ya musulma a fagen kalubale to kuma wannan kalubalen ku kauda kai daga tura wannan ya musulma a fagen kalubale ke da kike jiyo ni baki aure ba kalubalenki yanzu mun saki a skeli ko a ma'auni na kalubale za mu ga lokacin aurenki me za ki kalla sai ai da irin wata mota ya zo ga nan yana zuwa duk unguwa kanshi take yi an gane ko kuma ya zo ne da wannan koyo kuɗi na sai roba roba ya da roba roba ya zo to sai ne shi wannan da imani ya zo to da wanda ya zo da roba roba da wanda ya zo da imani wanne ya fi ko ko wanda ya zo da roba roba ai wanda ya zo da imani imani ya fi an gane ko Allah kyauta shafi na ɗari da talatin da biyu zuwa da uku zuwa da hudu naklan shi kan shi mai littafin almar'atul muslima amama tahaddiyat ya ciro wannan dogon labarin ne an mujallatin a wata mujalla na hasaratul islam al'adadu sani bi tasarrufin basit an gane ko to sai mu tsaya nan ana nuna mana lokaci yayi za mu ɗan amsa 'yan tambayoyi guda biyu insha Allah ina da yaro ina fama da shi don Allah malam ka sa shi a cikin addu'a Allah ya shirye shi Allah ya saka da alkhairi na amin menene ta'addanci a musulunci shine ketare iyaka inda iya inda aka ce ka tsaya shine wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa akan kuma in Allah ya ce tsaya nan kauce nan to kai ta'addanci ka kuma zalunci kanka idan mutum ya zina kuma yana so ya yi tuba me zai yi ya rage tsakanin shi da Allah kar ya kuskure ya gaya ma wani ya je ya ce Allah ka yafe ni ya kuka ya hawaye ya zubar da shi ya kuma kudurce a zuciya Allah na ɗau maka alkawarin ba zan ƙara ba sannan duk sanda ya tuna ya yi zuciyar shi ta damu ya rinka jin kamar ya mutu ma ya huta dama bai yi abin ba da mutuwa ya da haka ya fi so da ya fi so son haka fiye da ce je wannan zinar Allah kyauta kuma ya rinka jin tsoron cewa nan gaba yanzu kyarsa haka fa wani zai je dan ne ce zina da ita ko tana so ko tana ki Allah kyauta wannan yace menene ingantacciyar fassarar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi Allah ina neman ka tsare ni daga cutarwar shaidanin aljanu maza su ne alkubufi wal khaba'is Allah ka tsare ni daga cutarwar shaidanin aljanu mata su ne alkhaba'is na'am wannan kuma ya ce don Allah muna so ka yi mana nasiha dangane da sa hula